أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka sharhul usul thalatha na al'allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yau muna takwas ga watan Rabiu Thani hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai 23 ga watan goma miladiya na da 2000 23 can 445 sati da ya gabata mun karanci wannan gaba inda malam yake cewa ilam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatan ta'allumu thalath hadhihi al-masail wal amal bihinna al-ula anna Allah khalaqana wannan gaba ta gabata mun yi bayanin wa razaqana wa lam yatrukuna hamala ta ma wannan gaba ta biyu da ta uku mun karance su za mu tashi bal fadan malam da ya ce bal arsala ilaina rasula lokacin da malam ya ce wajibi ne ya wajaba ga kowane musulmi namiji da mace su ilmantu su karantu da wannan matsaloli guda hudu uku kuma da aiki da su na farko matsala ko hukunci na farko annallaha khalaqana cewa Allah ya halice mu shi ya halice mu wa razaqana ya arzitar da mu da dukkan dangogi na arziki walam yatrukuna hamala kuma bai bar mu ba kara zube sabrai sai manzala sai yace bal arsala ilaina rasula face ya aiko manzo ya zuwa gare mu a wannan gaba قال أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة cewa Allah madaukaki mai girma da buwaya ya aiko ya zuwa gare mu mu wannan taron al'umma yanihin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko wani manzo kuma wannan da ya zo na kira an san wani manzo ne wanda al'umma Allah madaukaki ya aiko ya zuwa ga wannan al'umma ummatu da'wa ba wai sai musulmi gaba daya al'umma ta gaba daya yatlu alaina ayat ayati rabbina iya karanta mana ayoyin ubangijinmu wai zakina kuma iya tsarkakar da mu daga duhun shirka da duhun zalunci da duhun jahilci ita manzala sallallahu alaihi wasallama na tsarkakar da al'ummar shi daga wannan wa yu'allimuna alkitaba kuma iya karantar da mu alqur'ani mai girma wal hikma da sunnar shi sallallahu alaihi wasallam kama arsala ila man qablihi kamar yanda ya aiko ya zuwa ga gabanin Allah madaukaki ya aiko manzanni da annabawa gabanin manzo sallallahu alaihi wasallam قال الله تبارك وتعالى Allah mai girma da buwaya wanda albarkacin shi suka wayeta wa ta'ala ya ɗaukaka yake cewa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ai babu wata al'umma face sai da wani manzo mai galgadi ya zo musu ya shudi wala budda an yursila Allahu ar-rusula ila al-khalqi litaquma alaihim al-hujjatu kuma babu makawa cewa Allah maɗaukaki ya aiko manzanni ya zuwa bayan shi domin a tsaida musu hujja, hujja ta tsaya kansu. kasu cewa gobe kiyama su cewa ubangiji ai Allah baka aiko manzo ba wanda zai tunatar da mu mu bauta ma sai dalilin yanki wannan hujja Allah ya aiko manzanni wal ya'budu Allah bima yuhibbuhu wa yarda kuma domin su bautawa Allah da abinda Allah yake so ba abinda mutum yake so ba kuma da abinda Allah ya yarda da shi ba abinda mutum yake ganin ya yarda da shi ba wannan gaba ce mai muhimmanci bautar Allah da mutum zai dole ne a bisa yadda Allah yake so kuma ya yarda da shi ba san wani ba kuma ba yarda wani ba qala Allahu tabaraka wa ta'ala Allah wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya ɗaukaka yake cewa inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhaina ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله مدوككي كتوا إنا أوحينا إليك lalle mun yi wahayi ya zuwa gare ka da shari'a kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di kamar yadda muka yi wahayi ya zuwa nuhu alaihi salam kuma da annabawa bayan shi wa auhaina ila ibrahim haka muka yi wahayi ya zuwa annabi ibrahim alaihi salam wa isma'ila wa ishaqa da isma'ila da ishaqa wa yaquba wal asbaq da yaquba kuma da jikokinsu wa isa wa ayyub da Isa da Ayyubu, Yunusa wa Haruna wa Suleiman, da Yunusa da Ayyub da Yunusa da Haruna da Suleiman, wa ataina Dawud da Zabura, wa muka ba annabi Dawud alayhi salam Zabura. Wa rusulan qad qasasnahum alayk da an manzannin da muka baka labarin su min qabl gabanin haka wa rusulan lam naqsusum alayk kuma akwai manzannin da ban baka labarin su ba wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah madaukaki yawa annabi Musa magana kuma da ma'anan magana ba zaurancen zance ba rusulan mubashirina wa munzirin manzanni ne wanda muka aiko wanda suke bushara da aljanna ga wanda yi wa Allah madaukaki da'a ya musu da'a wa munzirin kuma manzanni da suke galgadi da shiga wuta ga wanda ya sabawa Allah da manzanni لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل adan komai ba saboda kai ya kasancewa mutane wata hujja game da Allah madaukaki bayan a aiko wannan manzanni wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance azizan mubwayi hakiman mai kyawun hukunci mai hikima a cikin abin da ya hukunta ya shar'anta wala yumkinu أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام wannan ma gaba ce mai girma bayan da za a yi bayyayuwa mu bautawa Allah da abin da yake so ya yarda da shi sai kawai ta hanya guda hanyoyin manzannin da ya aiko wa'anda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi domin su ne suke karantar da mu su ne suke ilmantar da mu su sanar da mu da abin da Allah maɗaukaki ya yarda da shi ya so shi li'annahum humul ladina bayyanu lana ma yuhibbu Allah wa yarda domin su ne suka mana bayanin abin da Allah yake son shi ya yarda da shi to duk abin da kuma bayan haka nan to ba ibada bace ba addini bane wa ma yuqarribuna ilayhi su suke ilmantar da mu su mana bayanin abin da yake kusantar da mu ya zuwa ga Allah mai girma da buwaya. Fa bi zalika kana min hikmatillahi an arsala ila al-khalqi rusulan mubashirin wa munzirin. Wannan shi ya sanya hikma Allah madaukaki ta bibiyu cewa ya aiko manzanni ya zuwa bayi manzannin da suna galgadi da shiga aljanna suna albishir da shiga aljanna ga wanda yi wa Allah maɗaukaki ɗa'a yawa manzanni ɗa'a hakanan suna galgadi da shiga wuta ga wanda ya saba musu. Ad-dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan fada Allah maɗaukaki da yace inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Allah madaukaki ya ce lalle mu mun aika ya zuwa gare ku wani manzo shahidan alaikum wanda yake shaida a kanku a bisa maganganunku da ayyukanku bayan abin da ya faɗi kama arsalna ila fir'auna rasula kama yadda muka aika ya zuwa ga fir'auna wani manzo shine Musa alaihi salam fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba wa wannan manzo shi shi yasa ya zo da ma'arifa can ya ce rasula nan kuma sai ce ar rasula na ana nihin musa alaihi salam fa akhadnahu akhdan wabila sai muka rike muka damke fir'auna ruko wanda ya zama to mai tsanani mai karfi qala hadha haqqun can da yace faman ata'ahu dakhala aljannata nan dukkan wanda yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya ya shiga aljanna bai ce ba saye dukulul jannata abin kamar tabbat ne babu tantama ya shiga aljanna duk wanda yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama da'a ya mai biyayya to ya shiga aljanna qala hadha haqqun mustafadun min qaulillahi ta'ala min qaulihi ta'ala wannan haƙƙi ne wanda aka samo shi fa'idar shi daga fada Allah madaukaki da yace wa atiullaha wa atiur rasula la'allakum ترحمون واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون kuwa Allah maɗaukaki ɗa'a kuwa manzo sallallahu Alaihi wasallama ɗa'a ba don komi ba saboda ku samu rabo ku samu rahma Allah maɗaukaki ita ce aljanna shi yasa ya ce dakhala aljannata Allah na cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin ku yi gaugawa ya zuwa aikata sababba ko ayyukan da za ku samu gafarar ubangiji nan ba gafarar ba gaba ɗaya za ku aikin da sababin shi za a gafarta muku zunuban min rabbikum daga ubangijin wa jannatin ku yi gaugawa ya zuwa aikin da zai shigar da ku aljanna ardu has samawati wal ard faɗin wannan aljanna girman sama da faɗin sammai da ƙasai. Duba kuma da. U'iddat lil muttaqin wanda Allah madaukaki tanadinta ga masu takwa, masu tsoron Allah madaukaki wanda suke aikata abiban da Allah madaukaki wajabta musu suna hannuwa da abin da Allah ya hane su hakanan suna aikata abiban da manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da shi daidai gulgudu suna hannuwa da dukkan abin da ya hane su Allah madaukaki na cewa wa min qawlihi ta'ala wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim dukkan wanda yawa Allah madaukaki da'a yawa manzon sallallahu alaihi wasallama da'a to Allah zai shigar da shi aljanna jannatin aljannuni ba ma ɗaya ba tajri min tahtiha al-anharu wa'anda aljannonin da ƙoramai daban-daban suke gudana, ƙoramai na ruwa, na zumuwa, na madara, na giya, haka suke gudana ƙarƙashin wannan aljannonin. Khalidi na fiha suna madawwama a cikin wannan aljannoni wa zalikal fawzul azim kuma wannan tabbat shine rabo wanda ya zamanto mai girma. Wa min qawlihi ta'ala an samu wannan fa'ida hallau daga fada Allah madaukaki da yace wa man yuti'i Allah wa rasulahu ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون dukkan wanda yawa Allah madaukaki biyayya ya mai da'a yawa manzon shi sallallahu alaihi wasallama da'a kuma wa yakhsha Allah ya zamanto mai jin tsoron Allah ne wa yattaqihi kuma mai jin mai takwa ne fa ulaika humul faizu to wa'annan sune marabbanta wanda suka rabbanta da aljanna wa qawlihi hallau an samu wannan fa'ida daga fada Allah madaukaki da yace wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika wa hasuna ulaika rafiqa wanda yawa Allah madaukaki manzo Allah madaukaki biyayya haka yawa manzon shi sallallahu alaihi wasallama biyayya wa an can su ne suna tare da wa'anda Allah maɗaukaki musu ni'ima daga annabawa da masu yawan gaskatar da Allah da manzo da manzanni wa shuhada da shahidai wa salihin da nagartattun bayi wa hasuna ula'ika rafiqa kuma wa'annan ya kyautatu ma'abutan abukan zama wanda za a tahi tare a tashi tare wa qawluhu wa man yuti Allah wa rasula faqad faza fawzan azima dukkan wanda yawa Allah madaukaki biyayya da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama to tabbat ya rabbanta rabu rabu wanda ya zama to mai girma mala yace wal ayatu fi dhalika kathiratu ayoyi a cikin wannan suna da yawa duba mu ga 'yan uwa tun lokacin da Allah madaukake ya yi zancen biyayya sai ya zancen biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam qala wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallama banda ayoyi hallo akwai hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na daga cikin abin da aka samu fa'ida daga gare shi fadan manzo sallallahu alaihi wasallama da yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba فقيل ومن يأبى يا رسول الله قال من عطاءني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan al'umma ta za su shiga aljanna dukkan wanda ya imani da Allah da manzo kuma bai aikata shirka ba to zai shiga aljanna illa man aba sai kawai wanda ya ki daga gare shi ne ya ki shiga faƙila waman ya abu ya rasulallah sabai suka tambaye shi wane ne wanda zai ki shiga aljanna mazo sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani dakhala aljannata dukkan wanda yi min biyayya sau da kafa ya bi sunnata sau da kafa to dakhala aljannata ya shiga aljanna wa man asani dakhala an-nara dukkan kuma wanda ya saba min bai min biyayya ba to ya shiga wuta wannan kuma mararraba ce mai san shiga aljanna yawa manzo sallallahu alaihi wasallama da'a bayan yawa Allah madaukaki da rawahu rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi qala wa man asahu dakhala an-nar cikamakin wancan hadisi a waccan magana da yake man ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nar wanda kai sabawa manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiga wuta قال وهذا أيضا حق مستفاد من قوله تعالى wannan ma gaskiya ce wadda aka samu fa'idarta daga fada Allah madaukaki waman ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran naran khalidan fiha wa lahu 'adhabun muhin dukkan wanda ya sabawa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya tsallaka dokoki na Allah iyakokin Allah ya tsallaka su yudkhilhu nara to zai shigar da shi wuta khalidan fiha iyawan madawwami a cikin ta walahu azabun muhin kuma banda haka nan iya da wata azaba wulakantatta qala wa qawluhu waman ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina dukkan wanda ya sabawa Allah ya sabawa manzon sallallahu alaihi wasallama to tabbat ya bace bata wanda ya zama to bayyananne Allah madaukaki na cewa wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada dukkan wanda ya sabawa Allah ya saba Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama fa inna lahu nara jahannama to tabbat ya cancanci wutar jahannama khalidina fiha sai aka yi iltifati can ana magana guda nan kuma da mutum guda nan sai aka kawo jami suna madawwama a cikinta abadan fiha abadan ha abada domin lafazi nan man iya ɗaukar jami wa man ya asillahu wa rasulun sai dai inda ya sha bamu da ya ce fa inna lahu nan kuma ifradi nan qala wa min qawlihi hallau an samu wannan fa'ida daga faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fil hadisi sabiki a cikin hadisi wanda ya gabata wa man asani dakhala nara dukkan wanda ya saba mun ya shiga wuta idan bai tuba ba wannan kuma dukkan wannan bayani ana nihin mutumin da ya mutu akan haka nan ba tare da ya tuba tuba ta nagartatta tuba ba qala wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wancan fada da yace wa man asahu dakhala nara wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin fada wannan fada Allah madaukaki da yace inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa akhadnahu akhdan wabila lalle mu mun aika zuwa gare ku wani manzo shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shahidan alaikum wanda yake muku shaida absa ayyukanku da imanu kama arsalna ila fir'auna rasula kama yanda muka aika wani manzo ya zuwa fir'aun fa asa fir'aunur rasula sai fir'aun ya sabawa wannan manzo shine Musa alaihi salam fa akhadnahu akhdan wabila kuma sai muka rike shi riko mai tsanani mai karfi asaniyatu mecece ta biyu almas'ala ko almas'alatu thaniyatu mas'ala ta biyu malan sai ya ta'liqi anan qala ay almas'alatu thaniyatu mimma yajibu alaina ta'allumuhu anna Allah azza wa jalla la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun shine ce almas'ala ta biyu anna Allah la yarda أن يشرك معه معه في عبادته أحد Allah bayyaya mas'ala ta biyu wadda ta zanto wajibi a kanmu musanta, mai ilmantu da ita, ita ce cewa Allah maɗaukaki mai girma da buwaya bai yarda ba a haɗa shi da wani a cikin bautar shi, kowane ne, shi yasa ce ahadun, bal huwa wahduhu al-mustahiqu lil ibada. a ce Allah shi kaɗai ne wanda ya cancanci a mai bauta wa dalilu zalika ma zakarahu al-muallif rahimahullah kuma dalilin wannan shine abinda malam ya ambata wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi fi qaulihi ta'ala a cikin fada Allah madaukaki da yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada cewa masallatai na Allah ne masajid nan koyi zamanto wurare ismul makan masallatai ko kuma ya zamanto a makin sujud wuraren da ake sujada a kansu guda bakwai goshi da hanci hannuwa guda biyu tahin hannuwa guda biyu gwiwoyin guda biyu ƙarshen yatsotsin ƙawahuwa guda biyu su guda bakwai ƙala fala ta ma Allahi ahada to kadda ku saki ku kirayi wani ko ku bautawa wani tare da Allah فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا sai Allah madaukaki ya hana ya hana wani mutum ya kirayi wani Allah tare da Allah wallahu la yanha an shay'in illa wa huwa la yardahu azza wa jalla kuma Allah madaukaki bai ya hana wani abu sai abinda Allah bai ya san shi wa qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace in takfuru fa inna Allah ganiyun anku in hukun kafircewa Allah madaukaki kun kadaitar da shi da bauta kun yi shirka fa inna Allah ganiyun ankum to Allah mawadaci ne game da ku wala yarda li ibadihi al-kufra wa bi yardewa bayan shi kafirci ba wa in tashkuru yardahu lakum in kuma kun godewa Allah kun bauta mishi shi kadai to ya yarde muku kuma duk wanda ya samu yarda Allah ya dace. Wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa, fa'in tardau anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin idan kun yarda kun yardewa kafirai mushrikai fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin Allah bai yardewa ba bayya yarda da mutanen da suka zamanto fasikai ai al mutajawizina li hududi wanda suka tsallaka dokokin Allah madaukaki فالكفر والشرك لا يرضاه الله عز وجل كافرتي ده شركة الله بيا يردادس بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما الله مدوككي يا أيكو منزني يا سبكد للتتفي domin danya yaki kafirci a yaki kafirci da shirka kuma walƙada alaihima domin a rogazar da su a gusar da su a doron ƙasa kwata-kwata. Ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah ku yaƙi kafirai da mushrikai har ya kasance babu fitina a doron ƙasa ita ce ta kafirci da shirka wa yakuna ad-din kulluhu lillah kuma addini ya kasance shi kadai ne addini na Allah madaukaki gaba daya addini ya kasance addini ne na musulunci na tauhidi wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wa shirk idan Allah madaukaki bai yarda ba bai ya yarda da kafirci da shirka fa innal wajiba ala al mu'mini Allah yarda bihima abinda yake wajibi ga mu'mini kenan kai ya yarda da su shi ma domin yardar shi tana biye da yarda Allah san shi kuma haka na iya biye da sunan Allah madaukaki li'anna al mu'mina ridahu wa ghadabuhu tab'un rida Allahi wa gadabi domin yardan mutum da fushin shi na kalkashin yarda Allah da fushin Allah madaukaki suna iya biye da su fa yagdabu lima yagdabu Allah zai yi hushi da abin da Allah madaukaki yake hushi da shi wa yarda bima yardahu Allah azza wa jal kuma zai yarda da abin da Allah madaukaki yarda da shi wa kadhalika idza kana Allah la yarda al-kufra ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما hakanan ne idan ya zamanto Allah maɗaukaki bi yarda ba da kafirci da shirka to bai dace ba ga mumini shi ma yarda da su wa shirku amruhu khatir mala yace shirka al'amarin shi shirka al'amarin shirka tana da hadari mai girma qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha zunubin da Allah madaukaki bayya zunubu tilo ko daya tak wanda Allah madaukaki bayya gafartawa idan ma'abucin shi ya mutu akan shi shine shirka shi ce lalle Allah madaukaki bayya gafartawa a hada bautar shi da wani amma kuma bayan wannan Allah in ya ga dama na gafarta zunuban wannan shi yasa ya ce liman yasha ga wanda ya so, wa ya gafiru maduna zalika liman ya sha. Wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki na cewa, Innahu man yi shirki billahi faƙad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahun nar wa ma'alizalimi na min ansar. Lalle, dukkan wanda ya haɗa bauta Allah da wani Allah, Allah ya haramta mashi aljanna, kuma makomashi matattarar shi ita ce wuta kuma azzalumai ba su da wasu mataimaka bayan Allah ya shigar da su a cikin wuta ba wanda zai iya tsamar da su a ƙarƙashin wannan da ya ce an Allah la yarda an yi sharaka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun Allah bai ya yarda a ta hada bautar shi da wani kowa da ne fi ibadatihi a cikin bautar shi la malakun muqarrabun ko da dai wani mala'ika ne makusanci, misali Jibril alaihissalam, wala nabiyun mursal ko kuma wani annabi ne abin aikowa, Allah bi yarda ba a ɗauki wani manzo ko annabi a haɗa bauta Allah da shi, kuma uwa uba koma bayansu, salihin bayi waliyai shahillai da dukkan abin da za a bautawa koma bayan Allah, wadda lilu ta'ala. Ku duba ku ga al'amarin da malam ya yi huce a kan sauran malamai da yawa duk abin da zai faɗi sai ya kawo dalili ba wai magana shi bace ba magana ko magana Allah ko magana manzo sallallahu alaihi wasallam qala wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada lalle masallatai ko wuraren gurabe na sujada na Allah ne idan haka nan ne fala tad'u ma Allahi ahada kadda ku bautawa Allah da wani Allah kowane ne kadda ku hada shi da bautar Allah asalisatu nam nam na cikin gaba ta biyu qala qala wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallam na cewa man laqiya Allah la yushrik bihi shay'a dakhala aljannata dukkan wanda ya gamu da Allah ranar kiyama bai ya hada bauta Allah da wani Allah ko kankane ne to ya shiga aljanna duba ku ga abu garanti daga manzo sallallahu alaihi wasallam anan zaka ga girman shirka abu ne mai tsanani kuma idan da ikon Allah an kiyaye shi to sakamakon mutum aljanna wa man laqiyahu yushrik bihi shay'a dukkan wanda ya gamu da Allah ranar kiyama na hada bauta Allah da wani Allah dakhala nara to wannan ya shiga wuta asalisatu ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh التقوى هو فعل المأمورات واجتناب المنهيات أو الواجبات shine tso aikata dukkan abin da Allah maɗaukaki ko manzo suka yi umarni da barin abeban da Allah maɗaukaki ko manzo suka hana wannan shine takwa